بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر أشرين دقيقة jumada al-akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da biyu ga watan November 1996 idan ba a manta ba a makonnin da suka gabata a sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani a cikin wannan littafi nashi ahkamul jana'iz wa bid'aha ya kawo mana bayanin wasu mutane da shari'ar musulunci ta shar'anta a yi musu sallah to daga cikin su sai ya lissafo mana har ya zo kan kashi na bakwai shine wanda ya rasu a wata ƙasa wadda babu wanda ya mishi sallar gawa to musulmi za su iya tsayawa daga ƙasar da suke su yi mishi ainihin sallah a halin baya nan ya kawo dalilai daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai kuma ya kawo mazhabobin malamai cewa malamai sun kasu kashi uku akan wannan wasu malamai suka ce idan aka samu ainihin wato musulmi ya mutu a wata ƙasa to shi kenan wannan musulmi za a yi mishi sallah ko an yi mai sallah a wannan ƙasa da ya mutu ko ba a yi mishi sallah ba wannan ainihin ita ce fahimtar al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad allah ya ji kansu fahimta ta biyu ita ce fahimtar al'imamu abu hanifa da shi da ainihin al'imamu malik su kuwa cewa suka yi wannan hukunci ya keɓanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne shi kadai don haka ya zama khususiyya bai halatta wani ya sake wa wani musulmi sallar gawa ba wanda ya rasu a can wani gari su kuma su suka faɗi wannan fahimta ta uku ita ce ainihin shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya ya kawo ta ya ce idan mutum ya rasu a wata ƙasa tsakanin kafirai ko kuma a inda ba a samu damar yi mishi sallah ba to shikenan musulmi sai su ainihin tashi a garin da suke su yi mishi sallah idan ko musulmi ya rasu a wata ƙasa wadda an riga an yi mishi sallah to shikenan kuma ba sai ainihin musulmi sun yi mishi sallah akan haka ba to bayan ya tabbatar da waɗannan bayanai tare da dalilai sannan sai ya ɗauko maganar wani babban malamin fiqhun hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine al-imam al-khattabi daga cikin littafin shi ma'alimin sunan malamin ya kawo cewa najashi din nan da ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama mai sallah mutum ne wanda yake musulmi sa'annan ya kasance a tsakanin mutane ne kafirai don haka ya ɓoye imanin shi to da ya rasu ya zama ƙasar shi babu wanda zai mai sallar gawa irin yadda ake wa musulmi shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana madina ya tashi wa wannan ainihin mutum sallah shi shine sai khattabi ya kawo cewa ko da yake wasu malamai sun tafi akan cewa makaruhi ne a yi irin wannan sallah suka ce wai wannan hukunci khususiya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama wai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wai an ruwaito a cikin hadisai cewa Allah ya kwantar mai da wasu duk abubuwa masu tudu kamar duwatsu da bishiyoyi ne har ya rinka hangen najashi dan haka ya mai sallah kamar gashi a gaban shi to Abu Sulaiman al-Khattabi yace wannan ta'awili fatancen ta'awili ne saboda wannan hadisi bai da asali to mun karanto wannan sai lokaci ya kure mana a yau a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Abu Abdurrahman hafizahullah yace وقد استحسن الروياني وهو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي يجي أنسى موني بابا مالمي ميسونا الروياني شما دم مذهب شافعي يعني هر ويو يا تفي أكن رأي الإمام الخطابي يتفي أكن شي وهو مذهب أبي داود وأن فهمت إتشي مذهب الإمام أبو داود أيضا هر ويو فإنه دومين شي الإمام أبو داود ترجمة للحديث في سننه يا كاو ترجمة وانا حديثي أتكل لتافن السنن بقوله الإمام أبو داود يتشي باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك باب لكي مغانا أكون حكم لي ومسلم مسلمي صلى وان دي رسوع عينهم غرين دا أكيين شركة والإمام أبو داود يكاو وانا حديثي أتركشن هكا أشي أبو داود يا فهمتي إذا مسلمي يجي متى أكي كريستوتي كو يهودا وكو كما وانا مشركين ko maguzawa ko dai waɗanda ba za su yi mishi sallah ba to shi kenan sai mu tashi daga ƙasar da muke sai mu mishi sallah wannan sallah za ta kai gare shi insha Allah واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في نيل الأوطار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يجي daga cikin malamai da suka zo daga baya baya din nan an samu wani babban malami mai kokarin gyaran addini mai suna Sheikh Saleh Al-Maqbali shi ma ya zaɓi wannan fahimta kama fi Nailul Awtar kamar yadda wannan bayani ya zo a cikin littafin Nailul Awtar a cikin juz'i na hudu shafi na arba'in da uku واستدل لذلك بالزيادة التي وقعت في بعض طرق الحديث وأن مالمي الشيخ صالح المقبلي يكف حجة أكون وأن فهمت تاشي دك آل دا أكا سامو وان ديزو أتشن وصحن وأن حديثي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن أخاكم قد مات بغير أرضكم dan uwanku musulmi ya rasu a wata ƙasa wadda ba ta ku ba ta musulmi fa qumu fa sallu alaihi ku tashi ku mai sallah ashe in mutum ya rasu a ƙasar da ba ta musulmi ba za a yi mishi sallar gawa kenan daga nesa wa sanaduha ala sharti ash-shaykhain sanadin isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin al-imam al-bukhari da muslim الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب abin da zai ƙara ƙarfafa mana cewa shari'ar musulunci bata shar'anta aiwa kowanne mamaci da ya rasu a wani wuri ba shine annahu lamma mata al-khulafa'ur rashiduna wa ghayruhum lokacin da aka samu halifofin nan shiryayyu na annabi sallallahu alaihi wasallama da su da wasu mutanen daban lam yusalli ahadun min al-muslimin alaihim salatul ghaib ba a samu wani musulmi daga can nesa yayi musu sallah ba ashe da a ce duk inda mamaci ya mutu za a tashi daga wannan ƙasa a mai sallah bayan an yi mishi a garin su to da an samu sauran musulmi da ke ƙasashen duniya a lokacin su sai na abubakar da usman da aliyu da suka samu labarin rasuwar su da sun tashi sun yi musu sallah mun fahimci wannan da kyau ko walau fa'alu yace da a ce sun aikata haka ma'ana da an samu wasu jama'ar musulmi sun yi wasu abubakar da umar da usman da aliyu sallah daga nesa to shine yake latawataran naqalu bidhalika anhum da an samu ainihin bayanai sun zo birjik daga haka cewa an yi musu din faqabil hadha bima alayhi kathirun min almuslimin alyawm min as-salati ala kulli ghaib yace ka gwada wannan karatun da muka yi da abin da mafi yawancin musulmi suke a yau na yi wa kowanne musulmi da ya rasu sallah ko an yi mai sallah a kasarsa ko ba a yi mai ba kawai sai musulmi sai su tashi sai su yi mishi sallah la siyama idza kana lahu zikrun musamman ma in yana da ambato ma'ana an san shi a duniya ma'ana ana jin labarin shi wasitun kuma ana jin sautin shi ma'ana jama'a sun san shi a ko ina babban malami ne ko babban sarki ne ko makamancin haka walau minan nahiyati siyasiyya faqat ko da waye sanin da aka yi mishi ba ma sani ne na fannin addini ba sani ne na siyasar duniya kawai da ya mutu sai ga ana tashi kasa kasa ana mishi sallah wala yu'rafu bi salahin wanda yake ma ne yiwa ba a san shi da wani hali na gari ba aw khidmatin lil islami ko kuma ba a san shi da wata hidima ta musulunci ba walau kana mata fil haram al makki wa salla alaihi al alaf al muallafa fi mawsim al hajj salat al hadiri sai kaga koda mutum ya mutu ne a cikin hurumin makka an samu dubun dubata sun yi mishi sallah a lokacin aikin hajji sallar gawa amma kuma sai kaji a wasu kasashe ane ta mishi sallar gawa din wai duk wancan sallar da aka yi mai suna ganin su ma sai sun yi tasu yace qabil ma zakarna bi mithli hadhihi salati تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنه yace ka gwada wannan abu da muka ambata maka ya tabbas zaka san cewa wannan irin sallar gawa da ake wa irin wannan mutane bid'a ce wadda duk wanda ya san sunna annabi baya shakka akan cewa wannan bid'a ce kuma duk wanda ya kware game da sanin mazhabin da salaf sahabbai da tabi'ai suke akai ya san cewa wannan ainihin abu bid'a ne mun fahimci wannan abin da ake nufi musulmi ya mutu a wata ƙasa da ike an yi mishi sallar gawa to bai halatta wasu musulmi kuma daga wata ƙasa ko wani gari suke za su tashi su mai sallah ba to wannan bid'a ne to amma ka gwada waɗannan abubuwan da aka faɗi da abubuwan da mutane suke yi ba abin da ke karatu a rubuce mutane suke aiki da shi amma kawai wane ya mutu eh a ƙasar da yake babban mutum ne kawai shi kenan dan siyasa ne ko ba ruwan shi da addini sai ka ji duniya ana ta tashi an yi mishi sallah bayan kuma an yi mishi sallah gawa a kasar to wannan bid'a ne mun fahimci wannan to ya dama yana daga cikin hanyoyin da ake gane bid'a fatawar wani malami na fiqhu ba tare da hadisi ba musamman kuma a same ta tana karo da sunna wannan mazhabin da wasu suka dauka ai fatawar imamu shafi'i ce da ahmad amma tun da babu dalili a cikin alkur'ani da sunna kuma aka samu yana karo da sunna ɗin to aiki da shi bid'a ne abin da yake sunna idan muna zaune a garinmu sai muka ji labarin wani musulmi ya rasu a wata ƙasa wadda mun tabbatar da cewa wannan ƙasa ba a yi mishi sallar gawa ba to sai mu fito wani fili sai mu tura liman gaba sai a zo sai a tsaya a yi mishi sallar gawa kamar gashi a gaban mu za mu kalli alƙibla ne ko da garin da shi wannan mamaci ya mutu yana yamma da mu ne ko yana dama ko yana hagu mu dai alƙibla za mu kalla amma matukar muka san an yi mishi to kuma in muka tashi muka yi mishi wannan sallah to ta zama bid'a to shine albani yace ka gwada waɗannan karatuttuka da ka ji su da abubuwan da musulmi yau suke wai mutum ya tafi aikin makka ya rasu amma in labari ya zo ƙasarsu cewa wane ya rasu ga fa dubin dubatan alhazai sun yi mishi sallah a makka amma sai kaga kuma an miƙe an yi mishi sallah to wannan sallar bid'a ce to dama in dai zaka rinka gwada abin da ke cikin karatu da abin da mutane suke yi to sai ka kasa gane malaman ne yan bid'a ko sarakunan ne ko ko dukkan su Allah ya kiyaye المسألة الستون مسألة ستين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار حرام ني أي صلى رقاوة كافري حرام ني أتي الله يجيكن كافري حرام ني كما أتي الله يغافر تاوى كافري على الكفار معنى كافري حرام ني أي مسوى أن أبو باب والمنافقين دا منافقين دبي حالتها shine a ƙasa ya bayyana suwaye munafukai ɗin ya ce humul ladina yubtinuna al-kufra su ne waɗanda suke ɓoye kafirci wa yazharuna al-islama amma sai kaga suna bayyana addinin musulunci a bakinsu wa inna ma yatabayyanu kufruhum bima yatarashahu min kalimatihim min al-ghamz fi ba'd ahkami shari'a wastihjaniha yace yadda ake kafircinsu yake bayyana shine wasu maganganu da suke yi na sukar wasu hukunce-hukuncen shari'ar musulunci kamar mas'alar gado sai ga suna suka game da gado wai yaya za a yi a fifita ɗa namiji a ce a bashi kaso biyun da mace za ta ci sai ga suna suka game da waɗannan wasu hijaniha sa'annan kuma da munana maganganu game da ainihin shari'ar musulunci din wa za'amihim ka ji suna riyawa annaha mukhalifatun lil aqali cewa ai wannan magana ma ta saba wa hankali wa kuma ba ta da daɗin ji sai ka ji suna gaya wa shari'ar musulunci haka ba ta da daɗi kuma ba wannan magana ta saba wa hankali وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله يتي الله أبنجد من البركة يا ينوني جوانا إلن أينهم مغانا تاسو ليتي أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم shin waɗanda suke da munafunci a cikin zuciyarsu yawa ya gari ya zame musu cuta ko suna tsammanin duk kullakullan da suke musulunci Allah ba zai tona asirinsu ba ne Allah ya ce walau na sha'u da mun so la'araina kahum da mun nuna maka su da mun tona asirin dukkan munafukai ka gane su wala ta'rifannahum kuma tabbas da ka gane su bisimahum da irin alamun su amma sai Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli amma ka saurara da kyau zaka gane munafukai a wajen tuntuban harshe ko da ba mu ce maka wane da wane ba amma ka bi a hankali wajen sukar alqur'ani da sunna zaka iya gane wane munafiki gemin shi ko yana jan ƙasa ya soki ƙur'ani ko sai suna ya shiga cikin wannan kar ya ruɗe ka ba kayan gemu ba a'a abin da ake nufi shine tsarkin zuciya da kuma kalma mai daɗi saboda haka ya ake gane munafukai Allah bai ce wane da wane ba sai dai yake ka sa kunne ka saurara wala ta'rifannahum fi lahanil qawli zaka gane su wajen tintiban harshe a wajen maganganunsu za ka gane su yanzu dan Allah wanda ya fito ya ce ni dai a fahimta ta dole a daidaita ɗa namiji da mace bai dace a ce yadda namiji zai ce yadda mace za ta ci gado ba za a baiwa namiji haka ba a'a haka bai dace ba sai dai a daidaita su za a baiwa mace naira goma a ba namiji naira ashirin wannan an yi zalunci to duk wanda ka ji ya faɗa haka ya zama munafiki mun fahimci wannan ko wallahu ya'lamu a'malakum Allah yake yana sanar da duk ayyukanku suratu Muhammad aya ta 29 zuwa aya ta 30 Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wa amsalu ha'ula'i misalan irin waɗannan ainihin almunafiqina misalin irin waɗannan munafikai masu sukan addini kasirun fi asrin al-hadir suna da yawa a wannan zamanin namu wallahu musta'an Allah ya Allah ya mu Allah ya kiyaye to kun ji waɗannan kalmomi da kuke faɗi kalmomi ne waɗanda sun mai da ku munafukai don haka sai ku tuba to muhammad nasiruddin al-albani ya ce wa ta'rumu salatu wal istighfaru wa tarahumu alal kuffari wal munafiqina haramun ne ai sallar gawa ga kafirai da munafukai haramun ne ai sallar a nemi gafara ga munafukai da kafirai haramun ne a roƙi ainihin rahama ga munafukai da kafirai me yasa ya faɗi wannan magana sai yake li qaulillahi tabaraka wa ta'ala saboda magana Allah mai ɗaukaka da albarka Allah maɗaukacin sarki yake wala tusalli ala ahadin minhum mata abada har abada duk wani kafiri da ya mutu karka tsaya kai mishi sallah duk wani mushriki da ya mutu karka tsaya kai mishi sallah duk wani munafiki da ya mutu karka tsaya kai mishi sallah wala taqum ala qabrihi kar kuma ka je ka tsaya akan kabarin shi ka nemi shi addu'a innahum su waɗannan munafukai ɗin nan kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce wa Allah da manzon Allah wa matu wa hum fasiquna kuma sun mutu suna masu saban Allah dan haka bai halatta a ce Allah ya ji kansu ba bai halatta a yi musu ainihin sallah ko kuma makamancin haka ba Allah ya kiyaye suratul tauba aya ta 84 وسبب نزول الآية ما روى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له دليل سوكوانا آية shine abin da Abdullahi dan Umar da shi da mahaifinsa Sayyidina Umar suka ruwaito amma wannan lafazi da zamu kawo maka lafazin Sayyidina Umar ne qala Sayyidina Umar yace lamma mata Abdullahi ibn Ubay ibn Salul lokacin da shugaban munafikai ya rasu sunan shi Abdullahi dan Ubay dan Salul du'iya lahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li yusalli alaihi sai aka kira manzon Allah ya zo ya mishi sallah dan shi yaje ya kira manzon Allah yake ya manzon Allah ka san mahaifina halin da yake ciki amma ka daure ka zo ka yi mishi sallah falamma qama rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa sabtu ilaihi Umar yace manzon Allah yana miƙewa zai wa wannan munafiki sallah sai ne tsalle sai na je na rike manzon Allah hatta kuntu fi sadrihi har sai da na tsaya a kirjin manzon Allah na tara manzon Allah kar ka je kai mishi sallah fa akhaftu bi thawbihi na kama riga manzon Allah nace ba za ka je kai mishi sallah fa qultu nace ya rasulullah ya manzon Allah atusalli ala aduwillah ibn ubay ibn salul yanzu nan makiyin Allah dan ubay dan salul kuma za ka yi wa sallar gawa wa kad qala yawma kaza kaza wa kaza bayan rana kaza shine yace kaza yace kaza yace kaza a rana kaza mun fahimci wannan ko a'dudu alaihi qawlahu na rinka lissafawa manzon Allah irin munanan maganganu da shi wancan munafiki ya faɗi alaysa qad nahaka Allahu an tusalli ala almunafiqina ba Allah ya hana ka kai wa munafikai sallah ba fa qala Allah yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka roƙa musu gafara ko kada ka roƙa musu gafara in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allahu lahum ko da zaka roƙi Allah ya gafarta musu so 70 Allah ba zai gafarta musu ba ashe sayyidina Umar ya fahimci roƙa wa mushriki gafara duk ɗaya ne da yi mai sallah tunda ce yana magana hana annabi sallah ne amma sai kafa hujja da wannan aya da ke magana akan roƙon gafara fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya murmushi eh sai manzo Allah ya fahimta matsalar mai sauki in yanzu ne sai ya sa wa Umar duka amma sai sai murmushi wa qala yace akhir anni ya umar ya umar ka dan ja da baya dan ja da baya ba muri ba zafin kai ake ba falamma aksartu alaihi da na matsa wa manzon Allah wannan munafiki za kai wa sallah qala sai annabi yace inni khuyyirtu ai zabi Allah ya bani wannan ayar da ka kawo zabi Allah ya bani fakhtartu kuma ne na zaba din Allah ya ce ko ka roƙa musu ko kada ka roƙa musu ko za kai saba'in ba zan gafarta musu ba to kamar an bashi zaɓi ne kad qila li istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum abinda aka ce musu aka ce mini ko ka roƙa musu gafara ko kar ka roƙa musu ko da za ka roƙa musu gafara so 70 Allah madaukakin sarki ba zai gafarta musu abinda Allah ya ce da ni kenan to sai annabi ya ce law a'lamu anni in zittu ala 70 ghufira lahu la zittu alaiha wallahi da na san in na roƙa mai gafara fiye da saba'in Allah zai karɓi wannan addu'a tawa da na ƙara a kan saba'in ɗin ma'ana duk yadda annabi ya zo maka da alheri ɗin na yana nan yana tausayin ka amma kai ne baka tausayin kanka qala sayyidina umar yace innahu munafiq munafiki ne fa ya manzon Allah qala sai ma'aiki ya sayyidina Umar yace fa salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa ainihin wannan munafiki sallah wa sallaina ma'ahu mu ma kuma ainihin muka yi mishi sallah din to zaka ji zai zo zai fassara maka waɗannan kalmomi dan ga lambobi nan da yake fitowa kasa zamu zo mu karanta su insha Allah cewa wannan sallah sai bayan da aka rufe Abdullahi dan Ubayy ne annabi ya je ciro shi daga kabarin shi ya mishi to abin da ake so mutane su tsaya su fahimta anan da yake fasalla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sallaina ma'ahu sayyidina umar yana ganin bai dace a wa wannan sallah amma tunda annabi ya wuce zai mishi sallah to bari in ji ka gwada da kai ahlus sunna da kake cewa kana koyi da waɗancan haka kake annan shi yana ganin bai halatta in wa wani sallah ba to amma tunda annabi ya wuce to shi kenan bari mu ba komai ai annabi ba zai kai mu ga halaka ba mun fahimci wannan da kyau ko ومشى صلى الله عليه وسلم معه النبي صلى الله عليه وسلم يا أينهم واتو تسي تارد أينهم وننغاوا فقام على قبره حتى فرغ منه النبي يسأل على قبر ونن منافقين ما الدعاء أكجم لفيه ثم انصرف سنة يجي أيتك falam yamkus illa yasiran annabi bai dade ba yana zaune dan zama kaɗan daga dawowa daga makabarta hatta nazalatil ayatani min bara'a sai da waɗannan ayoyi guda biyu suka sauka cikin suratu bara'a Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada daga yau karka sake wa wani sallah daga cikin waɗannan munafukai har abada shine yace ila wa hum fasiquna har zuwa inda aya tace wa hum fasiquna ma'ana Allah maɗaukakin sarki yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun daga yau karka sake wa wani munafiki sallah har abada karka je ka tsaya akan kabarin shi ka nemi shi addu'a me yasa sai Allah yake innahum kafaru billahi su waɗannan munafikai sun kafirce wa Allah wa matu kuma sun mutu wa hum fasiquna wa rasulihi sun kafirce wa Allah da manzon Allah kuma sun mutu alhalin suna masu saban Allah Allah yake wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum da ƴaƴansu da dukiyarsu duk kada su baka mamaki kada su baka sha'awa kada su burge ka duk waɗannan al'amura Allah yake Allah ya tara musu ne don ne don su ji daɗin kafirci don Allah ya musu kamo kamo na ƙarshe to saboda haka matuƙar wana munafiki ne ko mushriki ko ba ma guje ko ba yahudi ko kirista to in dai musulunci kake to bai halatta kai mai addu'a ko ka roki Allah ya gafarta mai ko rahama ba ko kai mai sallar gawa in kuwa kai to ka bayyana kai munafiki ne Allah ya kiyaye shine ya ci gaba da cewa qala sayyidina Umar yace falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fama salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'dahu ala munafiqin to tunda wannan aya ta sauka annabi bai sake wani munafiki sallah ba wala qama ala qabrihi kuma bai sake zuwa ya tsaya a kabarin wani munafiki ba hatta qabadahu Allah har Allah ya dauki ran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tunda doka ta sauka yanke waccan aya tana iya daukan ta'awili dan haka manzo Allah yake ganin Allah ya ba shi zabi ne to amma wannan aya kai tsaye ta zo tana cewa ka a sake musu sallah shikenan ba wani ta'awili qala abdan sayyidina Umar yace fa ajibtu ba'du min jur'ati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawma idhin yace na yi irin mamakin irin karfin halin da ne na je na iya tara manzon Allah ni da kaina da na dawo na zauna sai na rinka tunanin wai yaya ma aka yi ne irin wannan karfin hali na je na tari kirjin manzon Allah ina cewa kada ka yi yana cewa zan yi ya aka ne haka sai ce wallahu a'lam wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon Allah su suka san yadda aka amma ni kaina ban san yadda aka yi ba ma'ana irin wannan karfin hali annabi ya ce zai yi abu in tara kirjin shi in ce ya aka ne haka yace na kasa sanin yadda aka yi mun fahimci wannan da kyau ko to shine a can ɗin can inda sayyidina Umar yake cewa a addudu alaihi qaulahu ina lissafa manzon Allah irin munanan maganganun da wancan kafiri ya mushrikin munafiki yayi shine yake yushiru bizalika ila mithli qaulihi yana nuni ne ga irin maganganun shi wannan ainihin wato munafiki Allah ya bada labari a cikin alqur'ani yace wannan munafiki da shi da mabiyan shi suna cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu munafikan suke bi suna zuga waɗannan muminai suna cewa ku daina ciyar da waɗannan waɗanda suka zo wurin manzon Allah suka hijira din nan taimakon da kuke ku daina musu gidajen da suka yi shine nafaka duk abin da kuka san ku ne musu wanda suke moriya suke rayuwa a ciki to ku daina musu yadda yake za su watse ba abinci ba wurin kwana ba rumfa kasuwa ba gona ba dole ku watse ba to ku daina yin duk waɗannan abubuwa da kuke yi abin da wannan munafiki yake yawo yake gaya wa mutanen da ke taimakon addinin musulunci shi wai a daina ciyar da waɗannan sahabbai har talauci ya buwaye su su watse wa manzon Allah duk a fasa yin musulunci la hawla wala quwwata illa billah wa qawlihi sa'annan kuma da magana wannan munafiki da yake cewa la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal yau in muka shiga madina manya manyan nan sai sun fita a halin kaskanci suna cikin wulakanci da kaskanci wai yana cewa annabi ne kaskantacce da shi da mabiya to duk waɗannan da aka girmama su dinnan wai shi in ya shiga Madina zai fitar da su cikin kaskanci to irin waɗannan maganganun sayyidina Umar yake tunawa annabi wannan munafiki shi yace kaza yace kaza kuma yau ya mutu ka zo kai mishi sallah sannan sai fakara ta biyu kuma inda yake sharhin magana da ta zo a cikin hadisi qala innahu munafiqun din nan da yake munafiki ne qala al-hafiz ibn hajar rahimahullahu fil fath al-hafiz ibn hajar Allah madaukakin sarki ya ji dan shi ya faɗi fi fathil bari a cikin littafin fathil bari sharhin bukhari mun yi bayani akan shi lokuta da suka gabata a cikin mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da saba'in ibnu hajirin ya ce inna ma jazama umaru annahu munafiqun jaryan alama kana yattali'u alaihi min ahwalihi abin da yasa sayyidina umar ya yanke hukunci kai tsaye cewa wannan mutum munafiki ne saboda ya gudana ne akan abubuwan da ya gano na halayen wannan munafiki wa inna ma lam ya'khudh an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi abin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai dauki ainihin wannan magana ta sayyidina umar ba wa salla alaihi kuma yawa wannan munafiki sallah ijra'an lahu ala zahiri hukumin islami ya gudanar da shi ne akan hukuncin zahirin musulunci ai an ga yana sallah yana azumi da zakka shi annabi hukuncin da ya dauka kenan wastishaban li zahiril hukumi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bin wannan zahirin hukunci na aikace aikacen musulunci da wannan yake ko da dai a zuciyar shi munafunci ya bayyana walima fihi min ikrami waladihi kuma yin wannan sallah da annabi yayi annabi yayi ta ne saboda ya girmama shi dan wannan munafiki tunda shi dan mumini ne na gari allazi tahaqqaqat salahiyatuhu wanda yake shi halin shi na gari ya bayyana wa maslahatul isti'lati liqaumihi kuma annabi ya dubi maslaha ta wajen a hada kan dangin wannan munafiki wa daf'il mafsada da kuma tunkuɗe bannar da za ta biyo bayan in an yi miki sallah din wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama fi awwal al-amr yasbiru ala adha al-mushrikina wa ya'fu wa yasfah don a farkon musulunci manzon Allah yana kau da kai yana yafewa duk irin cututtukan da mushrikai suke mishi sun umira bi qital lil mushrikin sannan sai kuma aka umarce shi da cewa ya ci ainihin waɗannan mushrikai fastamarra a fafuhu wa afuhu amman amman yuzhiru al-islama walau kana batinuhu ala khilafi zalika to da aka umarce shi yaƙi mushrikai to amma game da waɗanda suke bayyana musulunci sai annabi ya ci gaba da kau da kai yana yafe abubuwan da suke yi ko da a ainihin wato cikin zuciyarsu akwai saɓanin abin da suke bayyanawa abin da yasa annabi ya haka li maslahatil isti'lati saboda maslaha ya ga ainihin ya haɗe kan waɗannan sahabbai wa adami tansiri anhu kuma saboda kada ya kore waɗannan sahabbai daga wurin shi walidhalika qala saboda haka wata ran da aka cewa annabi dukka kama munafikan nan ka karkashe su mana sai ya ce la ya la yatahaddathu nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu ai sai mutane su je suna cewa ai kuma muhammad yanzu sahabban shi yake kashewa tunda ku ne kuka san wane da wane munafiki amma waɗanda ke wajen musulunci ba su gane wane munafiki bane wane mumini ne na gari in na kama munafikan ina kashewa sai a ce kuma yanzu mabiyana ma nake kashewa dan haka sai annabi ya ce ku kyale shi falamma hasalal fath lokacin da ainihin wato Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama nasara musulunci ya tabbata wa dakhala al-mushrikuna fil islam mushrikai suka tuba suka shiga addinin musulunci wa qalla ahlul kufri waɗanda suke kafirai ne ya zama yan kaɗan ne wa zallu kuma suka shiga cikin kaskanci umira ko amara bi muhajarat bi muhajaratil munafiqina sai annabi ya umarni da cewa to a kaura cewa munafikai yanzu wa hamlihim ala hukumin ko ala hukumin murril haqq annabi sallallahu alaihi wasallama yace ainihin wato a ɗauke su akan hukuncin da yake karara shine gaskiya ma'ana yanzu kada a ba su hukuncin musulunci yanzu a ɗauke su a munafukai ɗin amma da farkon musulunci da musulmi ba su da yawa in kuma aka to gaɗo matsala akan waɗannan munafukai a ce a janye su waɗanda ke wajen musulunci zai ce au to waɗanda in ma ka shiga musulunci ma korar ka amma da musulunci ya tabbata to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana to waɗannan munafukai yanzu a tabbatar musu da hukuncin da ainihin ya hau kansu ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين مسمى ما wannan sallah da annabi yayi ai ta faru ne kafin hani ya sauka karara game da hana shi wa munafikai din sallah wa ghairi zalika mimma umira fihi bi muhajaratihim wa bi hadha at-taqrir yandafi'u al-ishkal amma waqa'a fi hadhihi al-qissa bihamdillah ta'ala al-imam ibn hajar yace a lokacin da ainihin wato al'amari ya bayyana cewa waɗannan munafikai an gane munafikai ne karara to kuma hani ya sauka game da yi musu sallah karara to a wannan lokaci ne sai Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ainihin wato kaurace musu abinda al-Imam Ibn Hajar yake faɗi saboda kar ka samu wani rikici game da fahimtar wannan hadisi shi yasa yake gaya maka haka al-Imam Ibn Hajar ya ci gaba da cewa wa bi hadha takrir yandafi al-iskal al-iskal yace irin wannan tabbatarwa da kaji mun yi maka bayani da sharhin wannan hadisi to ta hanyar haka ne za a tunkuɗe maka duk wani rikici amma wa ka fi hadhihi al wanda kake tunanin ya afka cikin wannan kissa wa bihamdillah ta'ala yake cikin godiyar Allah madaukaki ka ji yadda za a warware mas'ala dan karka ce a'a to yaya kuma annabi ya tabbatar da wannan mutum munafiki ne kuma ya musu sallah din sai ka ce to kaji wata maslaha ce ta sa kuma ai a lokacin ma ba a hana ba to amma daga baya fa musulunci ya tabbata kuma aka zo aka hana wannan abu saboda haka bai halatta a sake wani kafiri ko mushriki ko munafiki sallah ko roƙa mishi gafara ba wannan hadisi da muka karanta yake akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 177 da juz'i na 8 shafi na ainihin 270 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 279 wa tirmidhi da al-imam at-tirmidhi a cikin mujalladi na uku shafi na 117 zuwa 118 to anan muhammad nasiruddin al-albani ya gabatar da al-imam an-nasa'i akan tirmidhi tare da cewa a ka'ida bukhari ke gaba wajen inganci sa'annan muslim sa'annan abu dauda sa'annan tirmidhi sa'annan nasa'i to amma yaya aka albani ya gabatar da nasa'i akan tirmidhi to ba dan komai ba sai dan isnadin nasa'i a cikin wannan hadisi ya fi isnadin tirmidhi karfi anan ba ya kalli asalin ingancin littafin bane ya kalli asalin ingancin shi hadisin da ya kiro ne to isnadin nasa'i ya fi na tirmidhi karfi ko da ike tirmidhi shi ke sama da nasa'i abin da yasa ya haka kenan وأحمد الإمام أحمد ما يروي وانا حديثي رقم نا أينه واتو خمسة وتسعين أتكن أينه اللمبة تسفئين دبيار عن عمر دقى سيدنا عمر والزيادة الأولى والثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة لأحمد والترمذي وصححه ƙari na uku ɗin nan da na biyar wanne ne ƙari na uku shine inda yake aduwillahi ƙari na biyar kuma shine inda sayyidina Umar ya kawo wannan aya inda yake istaghfir lahum aw istaghfir ko faqala as istaghfirillah lahum aw la tastaghfir to inda yake istaghfir istaghfirillah lahum aw la tastaghfir daidai iya wannan in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfira Allah lahum to iya nan shine ainihin ziyada ƙari na biyar din sai kuma ƙari na takwas ƙari na takwas kuma shine inda sayyidina Umar yake bayani da cewa wa sallaina ma'ahu mun yi sallar tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai at-tasi'a ƙari na tara kuma shine inda sayyidina Umar yake wa masha sallallahu alaihi wa sallama ma'ahu fa qama ala qabrihi hatta furiga minhu shine ainihin ƙari na tara din sai yake cewa duk waɗannan ƙare-ƙare da kaji an faɗi to al-Imam Ahmad da Imam Tirmidhi su suka yi su a cikin littattafan su wa sahahahu kuma shi al-Imam Tirmidhi ya inganta wannan hadisi wa ziyadatul ukhra sauran ƙare-ƙare din da ba a faɗi ba da ƙari na biyu kenan da ƙari na hudu da ƙari na shida da ƙari na goma lil Bukhari wannan kuma din na Bukhari ne illa sadisa yace sai dai ƙari na shida fa hiya li muslim wannan muslim ya yi walil bukhari min hadisi ibn umar bukhari ya ruwaito wannan hadisi daga cikin riwayar ibn umar dama ya ce mana hadisin ya zo ta hanyar abdullahi dan umar da mahaifin shi umar to bukhari yana da riwaya wadda yayo daga abdullahi dan umar wa ziyadatu thaniya li tabarani kama fil fath yace tsari na biyu din nan da aka samu shine fa aqabtu bi thawbihi to wannan ainihin ziyada a cikin mu'jamu tabarani ta zo kamar yadda bayani ya zo a cikin littafin fatihul bari ثم أخرجه البخاري فأنكم هروا الإمام البخاري يفتد أينه وانا حديثي أتكن جزء نتقوى شافي نتالي بيو دا ستين دا تقوى زوا شافي نتالي بيو دا سبعين داي داي دا كما سيسي كدوبا جزء نقوما توبا جزء يكي نفي بأنا مجلد يكي نفي نقوما نفتح الباري شافي نتالي بيو دا قوما شاتقوى ومسلم هكا الإمام مسلم أتكن جزء نبقوي shafi na ɗari ɗaya da sha shida da kuma juz'i na takwas shafi na ɗari ɗaya da ashirin daidai da kuma shafi na ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya wan nasa'i da al'imamun nasa'i a mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da sittin da tara wa tirmidhi da tirmidhi a cikin ainihin mujalladi na uku shafi na ɗari da goma sha takwas da shafi na ɗari da goma sha tara wa ibnu maja da ibnu maja a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari hudu da sittin da hudu zuwa shafi na ɗari hudu da sittin da biyar wal baihaqi da al'imamul baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da biyu wa ahmad da al'imamu ahmad a lamba hadisi na 4680 min hadisi ibn Umar su kuma waɗannan sun ruwaito hadisin daga ibn Umar ne wa fihi min ziyadati as-saniya wa sadisa a cikin wannan riwaya da kaji an yi takharijin ta yanzu an samu ƙari na biyu din nan da kuma ainihin ƙari na shida wabillahi to mun fahimci wannan da kyau ko wannan shine ainihin hadisi na farko wanda yake bayyana mana dalilin saukar wannan aya babu mamaki za a iya samun wasu hadisai waɗanda kuma albani zai kafa hujja da su waɗanda ke tabbatar da cewa bai halatta maka ba kai musulmi ka ainihin roƙawa mushriki gafara ko munafiki dan haka sai aka samu ya kawo waɗannan hadisai yace wa anil musayyib ibn hazm radiyallahu anhu daga musayyib dan hazan Allah ya ƙara mishi yarda qala yace baban sa'id ibn al-musayyib kenan baban sa'id ibn al-musayyib sunan shi al-musayyib ibn hazan shi wannan baban sa'id ibn al-musayyib sahabi ne sa'id ibn al-musayyib kuma tabi'i ne qala al-musayyib dan hazan yace lamma hadarat aba talib al-wafati lokacin da rasuwa ta halartowa abu talib wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية من المغيرة annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi wurin wannan kawo nashi ya ji kawun nashi yana cikin magagin mutuwa da annabi ya tafi dan ya gaya mishi kalmar musulunci ya mutu a musulmi sai ya samu kasurguman maguzawa a gurin su ne suwa su ne abu jahal da abdullahi dan abi umayya manya manyan rukunin kafirci kenan faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya am ya baffa innaka a'zamun nasi alayya haqqan kai ka fi kowa girman haƙƙi da daraja a kaina wa ahsanuhum indi yadan kuma kai ka fi kowa kyautata mini duk duniyan nan wala anta a'zamu alayya haqqan min walidi yanzu Allah yake darajarka da haƙƙin kama a kaina har ta fita ubana tunda kai kare ni kai ka sha wahala da dan haka fa qul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah ka cika da imani amfanin da za ka yi da ni kenan in baka faɗe ta ba baka more ni ba an fahimci wannan jama'a duk abin da zan yi maka in baka cika da la ilaha illallah din nan ba baka more ba dan haka ka faɗe ta kalimatan la ilaha illallah din nan wata kalma ce ashhadu laka biha indallahi wadda zan kafa wa Allah hujja zan yi shaidar ka da ita a wurin Allah kun ji ba kalma alheri ba la ilaha illallah amma su kafirai sun san ma'anarta idan ya faɗi wannan maganar duk baki ɗayan gumakansu ya soke suke saboda haka nan take kuma abin da zai baka mamaki shine ne abu jahal ɗin nan da abdullahi ɗan umayya ɗan mughira ɗin nan fa su ne waɗanda suka ainihin sanya wa wannan dattijo takunkumin rayuwa a kan ya kara annabi sallallahu alaihi wasallam suka wulakanta shi suka kore shi daga garin makka sai da ya fita bayan gari ya je kama rashin lafiya a lokacin nan aka zo aka sulhunta suka dawo zazzabin ajali ya kama shi kuma kun ga sun zo za su gaya mai kalmar kafirci a shekaran jiya sun manta dan uwansu ne sun wulakanta shi amma a yau da suka ga zai mutu da imani zai ci amfanin waccan wahala da da annabi sai suka zo su haramta mishi ita shine sai suka zo faqala abu jahalin wa abdullahi ibn abi umayya abu jahal da abdullahi dan umayya kasur guman maguzawa kenan sai suka ce ya aba talib kun ji tausasawa ya aba talib atarghabu an millati abdul muttalib atarghabu an millati abdul muttalib yanzu nan addinin uban naka zaka kyamata addinin abdul muttalib zaka yarda ka bari falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'riduha alaihi annabi bai gushe ba yana faɗa mishi ya baffa kawo ka ce la ilaha illallah wa yu'idani su kuma suna maimaita mishi tilkal maqala wannan muguwar kalma yana ka ce la ilaha illallah suna cewa addinin uban naka zaka fita ka bari hatta qala abu talib akhira ma ma kallamahum har dai karshen abin da ya gaya musu yace huwa ala millati abdul muttalib ya yadda zai mutu akan addinin uban shi abdul muttalib zai mutu akan addinin maguzanci kun ga sun cuci wannan tsoho وأبى أن يقول لا إله إلا الله يكفى لا إله إلا الله قال في أينهم أبو طالب sai ya faɗi wata kalma don ya haƙurtar da annabi kuma wai ya kawo mashi uzurin da ya sa ka ji na ki faɗi ya ce laula an tu'ayyira ni quraishun ba don kada quraishawa su aibanta ni ba ya ƙulu na su ce inna ma hamalahu ala zalikal jaza'u gajan danganan mutuwa ne kawai ya shi ya faɗi kalmar shahada la aqrartu biha ainaka ainaka wallahi da na faɗi ko dan in sanya maka idan ka dan in sanya maka zuciya da na faɗi to amma ita ce kalma ta ƙarshe in na faɗa za a zo ana gori a ce gajan dangana zafin mutuwa amma ba dan haka ba ka yi haƙuri da na faɗi ko dan in sanya zuciyarka wato shi kanshi ba a kan yana son faɗan wannan muguwar kalma ba wai tsoron gori yake yi to kaji in kana tsoron za a zage ka akan musulunci haka kai ma za su yi maka wannan asara fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da wannan dattijo ya cika sai manzon Allah ya miƙe yace ama wallahi na rantse da Allah la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi sai na roki Allah ya yafe maka ya gafarta maka sai dai in an hane ni ashe shi da kanshi annabi yana jin da wahala ba a hana ni ba matukar ba hana ni akai ba ni ko sai na je ne maka addu'a fa akhadha almuslimuna yastaghfiruna limautahum kun ji ko shugaba yana kama hanya kaɗan su mutane har sun kai shi cewa yi zan roƙa maka ba fara roƙa yi ba cewa yi zan yi amma su mutane shi ke nan sai suka fara roƙa gafara ga ainihin matattunsu allazi na matu wa hum mushriku na waɗanda suka mutu suna shirka aini ma babana ya mutu yana maguzanci Allah ya ji kanshi aini ma gwagwata ta mutu tana sai suka yi tawa maguzawa addu'a mun fahimta ko fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya Allah yake ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushriki bai halatta wa annabi ba haramun ne ga annabi da waɗanda suka yi imani su roƙa wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da dangin su ne na kusa min ba'di ma bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan sun gane cewa dangin nan nasu ko matattun nan nasu dan wutar jahim ya kai ka gane cewa wani naka dan wuta ne tunda ya mutu akan kafir mun fahimta to wannan aya ya kamata a tsaya a fahimce ta annabi shi kanshi haramun ne roƙa wani mushriki gafara ko da dangin shi mun fahimci wannan da kyau to haka duk wanda ya imani ga Allah bai halatta ba to amma muna zaune ranar litinin da ta wuce sai kawai muka ji ana sanarwa gwamnatin tarayya ta kafa kwamitin mutum goma sha biyar a kan gawar owele na onitsha na mandi azzikwe sarkin arnan onitsha ya mutu an kafa kwamiti mutum goma sha biyar su kula da hidimar gawar shi za a kai ta zangero za a kai ta Legas za a dawo da ita a kaza sannan kuma jiya juma'a za a yi mishi addu'a a masallacin juma'a na Abuja a masallacin juma'a za a yi wa sarkin arna ko aka yi wa sarkin arna addu'a duk wannan kuma wai an taba gwamnati sai ku zo kuna cewa wai a daina taba gwamnati in an tashi kamawa fa ba kai za a kama ba ba abin da ya shafe ka ran da ka ji lazifika na karatu ka zo ran da ka ji babu ka zaman ka ajiya ba abin da ya shafe ka ba amma wallahi azumi ba za mu ga munkari ne shiru ba dan me idan bala'in ya zo ba zai kyale ba to gwamma in bala'in ya zo don annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun tambaye shi anuhu laku wa fina salihun za a hallaka mu ga mutanen kirki a cikin mu annabi yace eh na'am idza kasura al-khabathu idan banna ta yawa yanzu wacce banna ta wuce sarkin arna na mandi arziki wai a ɗauke shi a je a je masallacin juma'a a ɗaga hannu liman da mamu a ce Allah ya ji kanshi wallahi kun yi saban Allah kun zama fasikai mun fahimci wannan da kyau ko kuma wallahi ku ba ku da kishin arewa din ma gaba ɗaya ba ku da kishin Najeriya duk baki ɗaya ƙarya kuke ƙaunar sardauna da kuke ƙarya kuke ta bayyana wallahi da kuna ƙaunar sardauna suna mandi arziki wai din nan su ne suka yi kutu-kutu suka sanya yaransu su agui iransu da suka duna suka je suka kama sardauna suka kashe shi suka ɗora nasu akan mulki ku kuma sardauna ɗin nan shi ya ɗibe ku ya saka ku a soja ya yi muku kaza ya muku kaza amma sai aka wayi gari wannan makiyin sardauna ɗin nan yanzu ya mutu wai ku ce za a je za a yi mishi addu'a a masallacin juma'a wallahi tallahi kun zama tantagaryar fasikai dokar Allah ce kuma dole a faɗi ko ba mu faɗi ba dole wasu za su faɗi wallahi saboda haka lallai ne wallahi kun yi saban Allah kun zama fasikai me ya haɗa ku da naman da arziki ko da shi ne ubanku ko ɗan uwanku ko ya kuke da shi Allah yake walau kanu uli qurba ko da dangi ne na kusa balle ba abin da kuka haɗa ba addinin ku ɗaya ba ba kabilar ku ɗaya ba kafin sarkin arna ma sarkin arna kuma wallahi azimi manyan malamai wajibi su fito su bayyana waɗannan abubuwa in ba haka ba sun raka waɗannan shugabannin wajen fasikanci su sai a ɗibe ku sai a ce ku tafi ƙasar saudi arabia ku je ku yi gwamnati addu'a allah ya kawo zaman lumana allah ya kawo zaman lumana kuna juma'a ku ne wa arna addu'a ku tafi ka'aba kuma ku ce allah ya zaunar da ƙasa lafiya yaushe ƙasa za ta zauna lafiya ba za ku faɗi gaskiya ba saboda kana son za a baka kujerar aikin maka aikin maka bai zama wajibi akan ka ba sai in kana da hali amma Allah bai ce ka zubar da girman malanta ka da girman imanin ka da na addinin ka ba dan kadai a baka kujerar aikin maka sai da suna cewa ai ku rabu da su waɗannan yara ne masu zafin kai Allah zai zafafa zai zafafa kanka a cikin wutar jahannama kai malami ne ko kai sarki amma dole ku fito ku faɗi gaskiya amma wallahi abin da aka yi a masallaci na yiwa na manda arziki wai roƙon gafara wallahi tallahi fasikanci ne saban Allah ne saban alqur'ani da hadisi ne da ijma'i to amma ina manyan malamai sun yi shiru amma aka samu bawan Allah ya sallar juma'a karfe tara sai suka je sai suka gabatar da shi ya yi abin da yake daidai ne a shar'ance bai saba ba annabi yana sallar juma'a wani lokaci karfe tara wani lokaci kuma bayan rana ta zawali annabi yana yi sahabbai suna yi tabi'ai suna yi manyan malamai suna kuma ana yin wannan har a yanzu aiki da sunna din a masallacin Ka'aba da kuma masallacin Madina da Makka da Madina har yanzu ana yi amma bawan Allah yayi sai suka kama ya suka je suka gurfanar da shi gaban sarkin gargajiya amma ga su kuma sun zo su sun saba doka alqur'ani kuma ma ina malaman da suka fito suke taraddi su fito su yi magana mana inda gaske suke in ba ku fito kun yi magana ba da ku da shugabannin ku zama fasikai Allah ya kiyaye وأنزل الله في أبي طالب فأن الله يسوكر دا آية جمد أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله يفتوى أن آية إتشي إنك لا تهدي من أحببت بذاك إيه شرير دا وانك كيسوب ولكن الله يهدي من يشاء سيدي الله نيكي شرير دا أينهم وان ديسو وهو أعلم بالمهتدين الله شيئتك واسن وأن استشريون وانا آية تاسوكر جمد أبي طالب النبي يبجئن تكي da kawunki ya mutu yana kafirci ya ce zai roƙa mai gafara haka ainihin kwaɓe shi to shi ne sai ya shiga cikin damuwa sai Allah ya kwaɓe shi da cewa ka sani fa da cewa ba za ka shiryar da wanda kake so ba sai dai Allah ne yake iya shiryar da wanda yake so kuma Allah ke san shiryayyu wannan kawo naka bayi daga cikin shiryayyu menene zai sa kai bakin ciki an fahimci wannan da kyau ko to da wannan aya da wasu ayoyi da suka zo cikin alkur'ani in aka kalle sai aga kamar suna karo da juna kamar ayar da take cewa wa innaka innaka latahdi ala sira ila siratin mustaqim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai annabi kana shiryarwa zuwa ga hanya mai tsakiya anan kuma Allah ya ce baka iya shiryarwa ga wanda ka so sai malamai suka ce shiriya ta kasu kashi biyu shiriya akwai wadda take hidayatu irshad wal bayan shiriya ta ainihin wato annabi ya nuna wa mutane hanya ya ce ka ba musulunci ka ba kafirci to wannan zai iya shi ne can Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kana shiryawa kana bayanin shirya nan kuma da yace innaka la tahdi baka shiryawa ma'ana hidayatu tawfiq dataro da wani ya bi gaskiya to wannan baka isa ba sai Allah ne ya yasa waɗannan ayoyi babu karuwa tsakanin su insha Allah akhrajahu al-bukhari wa al-imam al-bukhari ya fitar da wannan wannan magana fa da nayi fa albani zai zo yi ta a karshen wannan fasali da yake rufe yake yana zaune yana sauraron gidan rediyo sai ji wani babban shugaban kasar larabawa yake yana ta addu'a ga wani ainihin kafiri da ya rasu gashi abin ya iso mana kamar da ne ana faɗan fashi da makami sai a ce an yi fashi da makami da rana sai mutane su ta mamaki sai ga abin ya zo to gashi shekaru arba'in da suka wuce yake faɗin wannan magana sarkin arna ƙasa kaza ya mutu wani shugaban ƙasa musulmi ya mishi addu'a yana mamaki to gashi mu ma abin ya faru mun fahimci wannan da kyau kuma kun ce ba ruwanku da addini to ba ruwanku da addini ne sai ku kai arne kuma magana arne masallaci cewa a yi mishi addu'a tunda kun ce ba ruwanku da addini ku tafi can bariki ku yi mishi mana أخرجه البخاري الإمام البخاري يسجد دون حديثي أتكن جزء إن أكو شافي نتري إيدا سبعين دا أكو دا جزء إن بقي شافي نتري إيدا همسين دا هدو دا جزء إن تقل شافي نتري بيو دا سبعين دا هدو دا شافي نتري هدو دا قوما دا شافي نتري هدو دا شاقيا ومسلم دا الإمام مسلم والنسائي دا الإمام النسائي أتكن مجلدين فرقو شافي نتري بيو دا تمانين دا شدا وأحمد دا الإمام أحمد أتكن مجلدين بير شافي نتري هدو دا ثلاثين دا أكو وابن جرير دا ابن جرير الطبري في تفسيره أتكن تفسير في أتكن cikin juz'i na goma sha ɗaya shafi na ashirin da bakwai wa siyaqu lahu wannan lafazin da aka kawo na shi ibnu jarir na tsabari ne wa kaza muslimun haka al-imamu muslim wa ziyadatu thaniya lahu ƙari na biyu din nan da aka samu na ainihin al-imamu muslim ne ma'ana ƙari na biyu wanda aka samu a cikin wannan ainihin riwaya ita ce inda shi mai riwaya yake cewa qul la ilaha illallah banda wannan fata waje amma daga qul la ilaha illallah ila akhiri har zuwa ƙarshen abin da ya zo cikin wannan kauci shine ƙari na biyu wanda ainihin aka samu a cikin ainihin riwayar muslim fi ba'd al-usul ma'ana haka aka samu wannan ƙari ya tabbata ga imam muslim fi ba'd al-usul ga a cikin wasu ainihin hadisai na al-imam muslim abinda albani yake nufi da ba'd al-usul shine al-imam muslim yakan kawo hadisi da isnadin in ya kawo wannan hadisi da isnadin sai ƙara koro wannan ainihin hadisi da wani isnadi in ya zo kuma sai ya kawo shi da takaitacciyar riwaya to shine yake nuna maka da wannan gajeren da wancan dogon duk ma'anar su ɗaya to amma wanne ne na asalin shine wancan dogon to a cikin irin waɗannan ainihin usul ɗin waɗanda su ne asalin riwaya to anan aka samu irin wannan ƙari ta biyu kama zakarahu al-hafiz kama yadda al-imam al-hafiz ibn hajar ya faɗi an al-qurtubi yace qurtubi ya faɗi wannan magana ويشهد لها رواية البخاري وغيره بمعناها يتي أبن ذي كرفتي وأن أينهم مغنى يتي رواية البخاري لكما أينهم واتو ونما لم ود تزود معنا إلو وأن تسي وقل لا إله إلا الله أنسى ميت أكي رواية البخاري دو سمع لما ووردت القصة من حديث أبي هريرة باختصار عند مسلم والترمذي هر ويو أنسى مؤمن قصة تازو أكين حديث أبو هريرة amma a takaice imamu muslim da tirmidhi suka ruwaito wannan hadisi al-imam tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi cikin mujalladi na hudu shafi na 159 wa hasanahu kuma yace wannan hadisi ne hasan wa inda kuma az-ziyadatu salisa aw a cikin riwayar muslim da tirmidhi aka samu ainihin ƙari na uku din nan ƙari na uku shine inda ya kawo wa yu'ida to sai kawo wata alif da nun a cikin asalin riwayar wa yu'idu wayu idu aka ce yana maimaitawa a wannan riwaya sai aka samu wayu idani wayu idani alif aka samu na tasmiya wayu idani su biyun suke maimaitawa to wannan ita ce ainihin riwaya ko ziyada ainihin ta uku to an same ta a cikin ainihin riwaya muslim da tirmidhi wal hakim الإمام الحاكم ما يروي تونا حديثي أتم مجلد نبينا المستدرك شافي نتري أكو دا تلاتين دا بير دا شافي نتري أكو دا تلاتين دا شدا وصححه الإمام الحاكم يا أينه إنغان تونا أينه حديثي ووافقه الذهبي فأن الإمام الذهبي موافقة دا حاكم وله الزيادة الأولى الإمام أينه حاكم يا أينه قالي نفرقو إنه قالي نفرقو شيني إندي إنك أعظم الناس علي حقا إلى آخر هذه الزيادة وهي عند ابن جرير أيضا هروي ابن جرير يا وانا الرواية من حديث سعيد من حديث سعيد بن المسيب مرسلا أتكين أين حديث سعيد بن مسيب أما أتكين وانا الرواية ابن جرير سعيد بن مسيب كيف سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أتي to da yace annabi ya ce ta zama riwaya mursali mursala kenan saboda sun malaman hadisi suka ce wa mursalun minhu sahabiyyu faqat fa qul gharibun ma rawa rawin faqat ma'ana hadisi wanda yake mursali shine wanda ainihin aka cire sahabi tabi iya zo ya bada labari sai shekul albani yace walakinahu fi hukmil mawsul sai dai kuma wannan riwaya da aka ce mursala ce za a dauke ta a hukuncin cewa ta zo da cikakken isnadi li'annahu domin shi sa'idu huwa alladhi rawal hadith an al-musayyib ibn hazan shine ya ruwaito wannan asalin hadisi daga musayyib dan musayyib dan hazan wa huwa waliduhu shine mahaifin shi to a wani wurin sa'idu sai ya ce na karbo daga mahaifina musayyib a wani wuri kuma sai sa'idu ya faɗi kissa kai tsaye kawai ya share sunan mahaifin nashi an fahimci wannan da kyau ko ووردت أيضا من حديث جابر هروي وأن قصة تازو أتكن أين حديث جابر أخرجه الحاكم الإمام الحاكم شين يفتد أينه وأن الرواية أيضا هروي وصححه كما إنجنت حديث ووافقه الذهبي الإمام الذهبي موافقة دشي وفيه الزيادة الرابعة أتكن أينه وأن الرواية تهاكم أكثر أينه الزيادة الرابعة إتتن قال لولا أن تعيرني قريش هزوا قرشنتا وهي عند ابن جرير مرسلا وان الرواية تنان هروي ابن جرير يا رويتوتا باتارة فتر صحابي بشيني مرسل عن مجاهد دقى مجاهد وعن أمر بن دينار مجاهد يبعد وانا قصة مجاهد تابعيني أمر بن دينار شما تابعيني شما يبعد وانا قصة ba wai ana nufin mujahid ya karbo daga amr dan dinar ba da haka ne sai a ce an mujahidin an amr bin dinari amma yace an mujahidin wa an amr wa wa afafi da mujahid da amr dan dinar su ma sun faɗi wannan kissa ibnu jaririn ya ruwaito ta sai ta zama mursala ce amma dai asalin hadisin kaji shi ya zo da isnadi mausuli cikakke kuma sahihi wa an ali radiyallahu anhu qala daga aliyu Allah ya kara mishi yarda aliyu yace waɗannan hadisai da albani yake kawa fa yana ta kwabakka ne fa duk wanda ya mutu kafiri fa kaka ce Allah ya ji shi ko ubanka ne ya kamata kowa ya fahimci wannan kada yau ka zo ka ce ai wani kafiri ne kuma gobe ya mutu ka ce Allah ya ji kanshi kayi wa Allah ƙarya ƙarya kake wallahi kafiri ba a cewa Allah ya ji kanshi ko munafiki dan haka san da zaka ce wani kafiri din nan ne ka auna ba wai fadar bane kawai akwai hukunce hukunce da suka ratayi wannan kalmar da zaka faɗi sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi wa huma mushrikani sayyidina ali yace na ji wani mutum cikin sahabbai yana wa iyayen shi addu'a alhali iyayen nashi mushrikai ne sun mutu suna maguzanci fa qultu ni aliyu sai nace tastaghfiru li abwayka wa huma mushrikani uwarka da ubanka sun mutu suna mushrikai maguzawa kuma kace cewa Allah ya ji kansa Allah ya musu gafara fa qala sai wannan mutum yace alaysa qad istaghfara ibrahim li abihi wa huwa mushrik annabi ibrahim ma ba ya roƙa baban shi gafara ba bayan uban nashi mushriki ne qala sai shi aliyu ya ce fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai na gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan magana fa nazalat sai wannan aya ta sauka ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi Allah maɗaukakin sarki ya ce bai halatta wa annabi da sauran muminai su roƙa wa mushrikai gafara ba ko da danginsu ne na kusa bayan sun gane cewa waɗannan mushrikai 'yan wuta ne Allah ya ce gafara kuma da annabi Ibrahim ya roƙa mahaifin shi ba wani abu ya sa shi ba illa an mau'idatin wa adaha iyahu alkawari ne annabi Ibrahim ya wa mahaifin shi sanda ya mai wa'azi uban nashi ya zazzage shi sai annabi Ibrahim ya ce la astaghfiranna laka zan roki Allah ya gafarta maka alkawari ne falan ma ta bayyana lahu aka ce annabi ibrahim ce da ya kaura suka rabu da mahaifin nashi sai je ta roƙon allah ya gafarta a mahaifin shi amma daga baya da al'amarin mahaifin shi ya bayyana gare shi annahu aduwwun lillahi cewa uban nan nashi makiyin allah ne shi yasa in ka ji karatu ba a bayani akan aƙida wallahi tallahi wata ran za ku waye gari kuna wuta uban annabi ibrahim ne gashi allah ya ce makiyin allah ba ruwan allah da kowa ka haifa a duniyan nan in kai kafirci kai kafiri ne kuma wuta zaka ba ruwan allah da kowa ya ne ne ubanka matukar kai kafirci allah wuta zai kai ka don haka ya ce falan mata bayyana lahu lokacin da al'amari ya bayyana ga annabi ibrahim annahu cewa mahaifin shi azara aduwwun lillahi makiyi ne ga allah tabarra minhu sai annabi ibrahim ya mishi bara'a yace ba shi ba shi har abada Allah sai ya ba annabi ibrahim yace inna ibrahim la awwahun halim annabi ibrahim yana da dangana matuƙa sannan annabi ibrahim yana da matuƙar ainihin haƙuri ma'ana annabi ibrahim yana yawan kuka akan ainihin wato mahaifin shi ya mutu kafiri amma kuma sai ya dangana to a can baya dangane da waccan aya da ya kawo a cikin hadisin musayyib dan hazan yayi wani ta'aliki yace fi hadal hadith a cikin wannan hadisi anna sabab nuzul al-aya ghairu sabab al-madhkur fil hadith alladhi qablahu wannan ainihin wato aya a wannan wuri za a samu cewa dalilin saukarta daban da yadda ya zo nan ko can ai mun ji ta sauka ne akan wa akan wasu musulmi da suka ce za su roƙa iyayensu mushrikai gafara nan kuma ta sauka ne akan wa akan wani da Aliyu ya ji ko sai Albani ya ce wala ta'arudu bainahuma babu ainihin karo tsakanin su fi jawazi ta'addudi sababin nuzul saboda ainihin zai yiwu an sake saukar da ayar ne don wannan yana cikin ilimin ulumul qur'an a aya ɗaya Allah yakan saukar da ita so biyu ko fiye da haka mas'ala ka za ta faru Allah ya saukar ta sake faruwa Allah ya sake maimaita wannan aya an gane wannan ko kama waqa'a zalika fi ghairi ayatin kamar yadda haka ya faru a ayoyi da yawa wa qad ayyada hadha al-hafiz fil fath yace wannan magana da na faɗi hafiz ibnu hajar ya karfafe ta a cikin fathul bari juz'i na 8 shafi na 412 mun gane wannan saboda haka ayar kaji dalilan saukarta guda biyu ne wancan hadisi kuma yace al-imam an-nasa'i da tirmidhi da ibnu jarir suka fitar da shi insha Allah sai mun zo za mu ƙara karanta hadisin gobe kuma mu ainihin sake yin takhrijin shi insha Allah وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك